أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دكين ثلاثة شاشدة زوات الرجب جرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة دبوئر قريب إذا ثلاثين شدة daidai da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar mun sake da zama ci gaba da karatu littafin muktasarul asfari fi ibadati ala mazhabil imam malik satin da ya shuɗe mun yi jawabi ne akan abubuwan da suke wajabta wanka a musulunci mala ya fara mu da bayanin na farkon su shine janaba da abubuwan da suke haifar da janaba daga sakacinta ya kuma cike mana fasalin da yake bayanin abubuwan da ba sa halatta ga mai janaba kamar shiga masallaci karatun alqur'ani yace sai dai aya ɗaya ko makamance ta dan neman hanjan neman ita ma tsari yau kai sai ne mukun ya ci gaba da kuma rabara ban wankan ya kawo mana na aiba din ya kawo mana nifasi sai kuma ya tsallaka kan taimama saboda in an rasa yin wanka ko an kasa yin wanka to tehuma ta kan zaman to makofin wannan wankan da aka malam yayi ta sannan kuma ya koma ya ci gaba da gari akan abubuwan da suke wajen kawai shine malam ayo ce mana faslun fi tayammumi fasalin da zai magana akan tayammama alwala da ake yi da kafa kenan ko wa yatayammamu almusafiru fi ghairi ma'siyati Mala Abdurrahman ke cewa matafi zai iya yin taimama fi ghairi ma'siyatin amma tafiyar da take ba ta saban Allah madaukakin sarki ba a malikiya ba a ce huma sai har sai huma ai sai ta garin ta kasance wacce take ta da'a ce ga Allah madaukakin sarki amma kamar bawan da ya guje wa ubangidansa kamar da da ya guje ma iyayen shi kamar wanda zai je gurin boka kamar wanda zai je wajen yan tsafi da wanda zai tafi kallon bori da wanda zai tafi dan karuwanci waɗannan duk ba sa taimama a wurin malikiya da aka to matafiyi in dai ba sabon Allah ba ne ya fitar da shi daga gida duk lokacin da ya rasa ruwa zai biji kasa zai taimama wal maridu li faridatin aw nafilatin haka nan mara lafiya zai iya yin taimama saboda sallar farilla ko nafila kowace sallar sai mara lafiya yana da dama ya taimama ya yi ta mutane biyu kin da su yake mama ko na farko matafi na biyu kuma mara lafiya na uku kuma sai ce wa yadda yamma mun habiru sahihu alhabir anan shine mazaunin gida mazaunin gida lafiyayye shi ma zai iya yin taimama lil fara'idi amma shi malam sai ya mata aini ko ya kiyakance shi sai ce maki lil fara'idi amma saboda sallolin farilla a gurin malam kenan ba zai bace mama saboda me salloli na nafila ita ma zai yi da sallolin farila sai ce idan qafa khuruja waqtiha idan ya ji tsoron lokacin sallar zai fita to sai yayi taimama yayi sallar nafila mun samu mutane uku kenan za su yi taimama ko matafi mara lafiya shi kowace sallar da yawa taimama ta farila ce ko ta nafila amma lafiyayyen mazaunin gida kamar ni da kai a gurin malikiya ko a gurin malam ba za mu yi taimama ba har sai idan sallah sai ta farilla ita ma in muji tsoron lokacin ta zai wuce sai ya kara da cewa wala ya taimama hadiru sahihu lafiyayye mazaunin gida ba zai yi ba taimama linafilatin saboda sallar nafila wala jumu'atin ko sallar juma'a wala janaza ko sallar gawa illa idza ta'ayyanat alaihi aljanaza sai dai idan janazar ta tabbatu ne shi a kansa ma'ana mutum da zai mutu sai ce in na mutuwa ne ya sallace ni daga ana zuwa ya rasu kuma babu ruwan da za a yi taimama ko za a yi alwala da shi ko kuma an same shi cikin halin janaba an kuma gama kimtsa gawa in an jira misali lokacin hani zai iya gittawa to a wani halin sai ya taimama sai ya yi sallah ga wannan matafi din amma dai malamai a dunkule suka ce ita sallar ita taimama Allah madaukakin sarki ya halatta ta ne makwafin alwala in an samu dalilin da alwala bai samu ba to taimama tana zuwa makwabcinsa da haka duk abin da ake iya yi da taimama ana iya yi da alwala da haka kenan a iya yin taimama saboda sallar nafila a iya yin da saboda sallar juma'a a iya yin da saboda sallar janaza a iya yin da da duk wani dalili da ya sa in dai alwala na hana na sa ai aiki ba ka da halin da za ka yi alwala alwala ba za ta samu ba taimama za ta zo a wannan makwafi wallahu ta'ala yanzu ya ga wanda su yi taimama sai ko da ake da bukata lokacin taimama din sai ce wa fara'idu tayammumi farillan alwala abubuwan da suke dole ne su samu kafin taimama su cika sai ce anniya a samu niyya wa fa'idu fahim da kuma guri mai farki zai fassara mana sa'id a ƙarshe duk wani abu in dai doron ƙasa ne in dai ka taɓa wani ita ce ƙasa ce to wannan abin ne ake kira sa'id abin da kake da bukata a wannan gurin kare zaman to akwai fitsari ko kayi ko jini ko wani abu a kai shi in dai haka Allah ya yi shi wannan shine abin da kake da bukata na biyu abu da uku sai ce wa masful wajhi a samu shafar fuska wa masful yadaini ila alqu'aini a kuma samu shafar hannu zuwa gwiwar hannu ko zuwa wuyar hannu in an samu wannan farilla alwalkimuwa ya cika wa darbatul ardi ula da bugun ƙasa na farko wal fawru da kulawa wa dukulul waqti da shigar lokaci wa tisaluhu bis salati da kuma sada ta da sallah in ka na ka fara la kusan guda nawa kenan kusan guda ta farko za a samu niyya za a samu kasa ko doron kasa wanda yake mai tsarki a samu shafar fuska a samu shafar hannu a samu bugun ƙasar a samu gaggautawa lokaci ya shiga sannan kuma kana gama taimamar ka fara sallah wani amali ke yanzu kenan kana gama taimama dole ka fara sallah da haka kenan idan muka kalli wannan nan farillan da malam ya faɗa in ka ɗauke niyya abin da yake za a yi ne shafar fuska da shafar hannu zuwa wuyan hannu sannan za ka bigi kasar yace buku ɗaya na farko wannan shi ne wajibi inda za mu taƙaitu iya nan kenan kawai taimama inda za ka tashi taimama kana zuwa kawai ɗora hannunka za ka yi in ka buga ƙasa ta ɗaga in kana tunanin akwai abin da zai iya cutar da fuskar ka ko jikinka ko wani abu nan da za ka ɗan kaɗe in ƙasar mai haske ce ba wani abu da zai makale a jikinka abin da kake da bukata kawai ka shafi fuskar ka ko ina da ko idan ka ka wanke hannunka zuwa wuyar hannu haka shafa kana haka shi kenan ka gama taimama Allahu akbar Allahu akbar sai ka fara sallah taimama ta samu kawai ka buga kasa ka shafa fuska ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu kana wannan shi kenan kadai ya wadace ka lokacin muka fara karatu muka ce ita taimama ana yin ta ne makofin alwala ko amma yasir a dan yasir ya san a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana tuhuma ne makofin alwala wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura su wani aiki sai janaba ta same shi cikin dare ya falka ga sallah ga kuma babu ruwan da za a yi taimama da haka yayi ta tunanin cewa to shi ya san ana taimama amma kuma bai tambayi manzon Allah ba ko bai ga lokacin da manzon Allah ya kwatanta yadda za a yi alwala ba shi a jama'a shi kuma ga janaba a jikin shi ya san kuma in kana da janaba ruwa kake dauka yayin ka hada jikin ka saf kamar da muka gani a wancan satin da haka amma amma ne kebe inda ba wanda zai gani ya tsirce kayan shi kawai samu kasa dinga birgima ya dinga birgima ya je gaba ya dawo yamma ya je gaba ya dawo yamma ko ina ina ke ta fa tamarratu fi sa'idi kama ta tamarrabu dabba sai dai birgima a ƙasa kamar yadda dabba take birgima in ka samu doki yana wankan ƙasa ya birkita nan ya birkita nan sai ma haka ne sai dai zamani ko ina ya samu ƙasa a jikin shi sai mai da kansa ya zo kabbar da sallah wannan shi ya tsufa ne ko tun da dai ba ruwa da saboda ga ƙasa da saba ko ina ita ma da aka kare bai ba ya yana bai da bambancin su da mu ko dan sai ya aiki bisa ijtihadi in suka da suna buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya sa baki akan aikin an yi daidai ko da gyara da haka yana da sai ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya same shi a hanya ga kuma abin da ya aikata sai manzon Allah ya ce a inna ma yakika an taqula bi yadayka hakaza ai ya wadace ka kawai kai haka da hannayenka sai manzon Allah ya buga mai kasa to ya shafi hannun shi ya shafi fuskar shi a hadisin abu haka nake tsammani yanzu yadda aka shafi hannu sannan aka shafi fuska iya sa gwiwar hannu kadai wannan ne abin da ake da bukata da aka tsaye wuyan hannu kai wuyan hannu sannan iya sa fuska wannan kadai mutum na yake da ya wadatar masa ko wajen alwala da haka saurayi ne tsananin sanyi ya falka da asuba ya mafarki zai taho masallaci in yi haka yake na ya wadatar masa in rana ta fito ya sake yi wankan janaba ko sannan kuma ya ci gaba da sauran harkoki a'a magidanci ne ya samu hadisu cikin janaba ba sakaci bane yasa ko ba zai yi zai yi wanka haka zai ce mamaci ko kuma a mace ce ta kare jinin biki ko ta kare jinin haila lokacin da ta samu sarki bai wuce mata ba kuma saura minti uku ko minti hudu rana ta fito ga tsawa ta zama wajibi a kanta to wanda ta jira sai ta yi wanka a nan da ya sallar asubahi sai ta yi ce mama sai ta yi sallar asubahi ta ta yi sallah a kan lokacinta in ya so kuma sai ta yi wankan janaba wannan kuma shafar da za a yi fuskar wannan iyakar hannu ya wadatar wallahu ta'ala ala da haka kenan da za ka kalli yake da cikin musulunci ba na ji akwai abin da zai gagara dan adam kenan ko kawai kasa ce za ka buga ka shafi fuskarka ka shafi hannunka iyaka wuyan hannu kadai idan kai wannan ya wadatar maka wallahu ta'ala ala sai ce wa sa'id abinda ake kira da sa'id duk da asan ya ga mana farilla ta bibi da sa'id fahir ko da bigire mai tsarki sai ce me ake iya kira sa'id sai ce huwa turab in aka ce sa'id sai ce turbaya kasa irin tabu wannan wacce take hada da rairayi irin dai tabu ita ce ake kira sai daga cikin abin da ake kira sa'id wa ku haka nan tubali shi ma ana iya kiransa as-sa'id ma'ana gurin da zaka tada kamar kasa ce mai dan sandarewa haka irin da zaka iya kamar gulo da ita ita ba ta takkiyar kasa bace ita kuma ba sandarariya bace ba haka wal hadam gurin da yake da dutse haka Allah madaukakin sarki gaba ɗaya garin dutse ne ko duka inda kake dutse da a himfide to wannan dutsen ne ake kira sa'id wasan ko kuma raba akwai garin da suna tayi da sabon gaba ɗaya raba za ta zubo wani gurin an har ya bambare maka ko mata shi ka fito wani gurin idan aka yi zubar na ba sai hukuma ta turo mota ne kamar gireda ta yace titi sannan mota sai za su fara zirga zirga to irin wani inda rabar ta zuba ko kan rabar za ka buga hannunka nan ma ya zama to abai sai ce wal khabkhab akwai kuma khabkhab yana ba hausa ke ce ma farfarkiya ko in aka yi ruwa aka kare gurin yakan yi tabo ko idan kafan ya zo tsotsewa za ka tada ya kwakwanke din wannan wani ina ake kira ka buka a larabci kuma shi ne ba wani kisa kwakwanciya to irin wannan gurin shi ma ka iya bugunsa ka yi ta mama babu laifi wani hau zalika da makamantan wannan duk dai guri in dai doron kasa ne doron kasa ne haka Allah ya wannan gurin to ka iya bugawa ka yi ta mama babu laifi ko ina ka samu ka yi ta mama ba laifi wala ya juzu ita amma baya halarta a yi ta mama bil jisfil matbuq da kasa wacce take da fafiya ce kamar irin jar kasa ana haɗa ta da kwalta aiko sai a dafa a yi lailayen ɗaki ko a yi lailayen bayan ɗaki to irin wannan kasar da aka dafa ta to ba a bugunta a yi taimama saboda ta juya daga halittar da Allah maɗaukacin sarki ya mata wal hafiz haka nan ba a taimama akan tabarma inda za ka je daji inda za ka yi taimama ko ina kaba ce ta fito don ka bigi kan kabar kai ce mama yayi babu laifi saboda ai ita kanta kabar akan abin da Allah madaukakin sarki ya halitta na kafa anan ta gudu kuma ita ma halittar Allah ce to inda kanta za ta buga kai ce mama kai ba laifi amma idan aka yanko kabar aka taka tabarma wani dauka ta to tunda ya halatta yayin akan ta a gona to anan aikin sa ma halatta kenan ya buga ko to wannan ne ma da yake ta to in dai an yanka ta an sana'anta ta to anan ba za ka buga kan tsaraki ba kai sai mu da ka ba idan ka kai mama akan tabarma wal khashab haka nan ba a yanka a jikin ice ko gaba wanda ake za a ga irin wannan filolin a sun ji mazin da gaba ake sai to kare ɗakin wannan to irin wannan kofar da ta to kare ɗaki ba a bugawa a yi sai mama amma inda a daji ne kaga sanda za ka taba an ga bikin jikin bidiyar saboda haka ta fito babu da zai kai taimu a jikinta amma an tsaro an kawo daki to nan ba za ta buga ba kuma kai taimu a jikinta wal hashish haka nan ba a yi akan ciyawa hashish ita ce ciyawa ko bambanci ne ita komai yadda za ka bige ta a gona a dawan yadda take da cikin kasa in ka buga kasa ko da kan komayyar ka buga babu da zai taimama ta yi amma an yanko ta an kawo saboda a ba doki ko saboda a yi tsintsiya ko saboda a yi wane ne to a nan kuma ba za ka buga ta ba a ɗakin ka kai taimama wani hauki da makamantai shi wannan kaga abin da yake baka bambanci ne duk abin da yake a leke da doron kasa Allah ne ya fito da shi a kansa to ko shi kan buga kai sai ma ta yi amma ne dan adam ya ciro ni dan wata bukata ko sana'a to kuma nan ba a dukan shi a yi sai mama wallahu ta'ala alam sai ce wa ruhiza lil maridi wa alaikum assalam to dan yi hakuri kadan wa ruhiza lil maridi an yi afuwa ga marar lafiya shi kadai kenan ko fi ha'idil hajari yayi taimama a jikin bango na dutse ba na sunuti ba ko bangon dutse wani da bangon dutse dutsen wuta ko akwai irin dutsen da ake ce masu kan kura ko in mutum ya yi kili ya kare akan zo a daga bayan gida ya a sa alama ce ta ado da tsafaita ko to su mutanen da akwai da zaka kawai dutse ne za a fuskaro haka shi ne miki ne zai laya a kirya da shi za a yi ginin gaba ɗayan to in ginin ɗakin ka irin wannan da aka yi ba ka da lafiya kawai kana zuwa yi ka bigi wannan dutsen dama haka Allah madaukakin sarki ya yi shi abinda kawai dan adam yawa dutsen kawai ya rage masa girma ne ko ya faskare ko ya masa wani abu amma ba abin da ya canza a cikin halittar da Allah madaukakin sarki ya mashi to wannan bangon dutsen inda dutse kai ni a iya bugawa a yi taimama wato haka nan da tubali gidan da akwai wanda ake yin sa da tubali ko ko irin fulaluka namu da ake kawo daga masarar kasa idan mutum gidansa ginin kasa ne fulan da aka hako daga masarar kasa aka kwaba aka yi bulo aka bu aka jera aka ma daki aka rike to wannan fulan in ka rasa wanda zai kawo maka in ka buga ni kai ke mama ni kenan sai mamar ka ta yi daidai ba matsala a wannan hali din amma ma da yake da sharadi illam yajid munawilan ghairahu in bai samu wanda zai kawo mai wani shi ba ba wanda zai kawo ma kasa ko wani abu da za ka buga ka yi taimama sai bangon ɗakin ka kuma ga lokacin sallah zai wuce to in ka taki bangon ɗakin da bulan kasa aka yi ko duki ne na wuta wanda in kai taimama a kansa ta yi wallahu ta'ala a'lam wanda ya gama mana da abubuwan da ake iya yin taimama da su da wanda ba a yi da aka ba kuma amsar da ne bangon suminti akwai sana'ar dan adam a ciki an buƙaci suminti an buƙaci yahi ko an samu wasu abu ko tsako a wani abu dai an yi kullarsa wata kila an tsara mata fenti ko farar kasa ko wani abu wannan ba zai ba da dama a yi taimama a kanta ba amma in abin da aka gina ɗakin asalin haka Allah ya halitta ni babu abin da aka juya na halitta shi in mutum bai da lafiya zai iya bugawa ya taimama wallahu ta'ala a'lam wa sunanuhu sunnoni na taimama in kana so ka tsara shi na akan watan da muka gabatar ko sai ce tadabidu sa'idi akwai sabin tawuri liyadaihi saboda shafar hannayen shi wa masu ma bainal ku'aini wal mirfaqaini da kuma shafar abin da ke tsakanin wuyan hannun naka zuwa guwar hannu wannan ana yin shi ne a matsayin mai a matsayin sunna wattarti da kuma jerantawa sai ka tafi fuska sannan ka tafi hannu wannan shi ma sunna ne a cikin taimawa da ka kenan kana so ka ƙara kima a kan hadisa na farko abubuwa uku za ka ƙara masa ko na farko mun ce kawai buga ƙasa za ta yi za ka tafi fuska ka tafi wayar hannu ka ko ko ka tafi wayar hannu ka tafi fuska duk wanda kai yayi yanzu na biyu idan kana so ka kiyaye sunnata shine zai dan kan buga kafa ta farko wanda da ake fara yi a cikin ayyukan alwala ayyukan alwala ayyuka na farilla alwala da nabi ne fuska ake fara shafa ko da ka yanzu kana buga hannunka sai ka shafi fuska a daidai da kofin na buga na shafi fuska to idan zan sake bugu na biyu sai in goce in dawo kamar nan yanzu na canza gurbin da na yi bugawa wanda kenan sunna ne in dawo daga nan in koma nan sunna ne in ka buga yanzu sai ka shafi hannunka madadin wajen da muka dinsafa nan iyaka nan za ka wanke wuyan hannu yanzu ya ka wanko su har gwiwar hannu yana ji ne iziya ne kuffarta yadda za a yi shafa in ka tashi tun da hannu za ka su ka shafa wannan za ka juya ina na dama ko sai ka juya shi haka sai ka ɗauki wani tafin hannun naka inda farin yake ka ɗora a bayan sanan haka in ka ɗora ya ka jawo shi haka ya taho sai ya zo har gwiwar hannu in ya bai ka murta shi haka sai ka jiyo ya dawo sama ko sai kuma ka taho da shi sai ya dawo har ya kawo ya hannu kenan in ka zo nan ba za ka shafe farin ba sai ka juya wannan a kai shi sai zama ta biyo bayan ne bayan na hagun ko shi ma sai ka mai kamar yadda kawa na dama haka shi ma ka taho haka shi ma yake biyo zuwa haka in ka zo da kore na sun zo abin da ya rage saura farare ko sai ka kifa su sai ka murza shi kenan sai mu marka sai sunna ta farko ka canza guri sunna ta biyu ka wuce tun daga wuyan hannunka ka karo har ne har zuwa wuyan hannunka sunna ta uku ne tartib sai da ka shafi fuska sannan ka shafi hannunka in kai wannan ka samu cikakkiyar ne taimama kuma ta saba da ta farko da muka karanta wallahu ta'ala alam sai ce wa fada'iluhu sunnar ita taimama din a tafiya in kana zo ka samu kuma wata ƙarin falala akan Allah ka ko akan taimamarka shi ne ta ambata Allah madaukakin sarki ne faɗin bismillah wa taqdimul yumna ala al-yusra ka fara wanke dama ko bangaren dama kafin bangaren hagu kamar dai da muka kwatanta ko wa taqdimu zahiri zira'i da kuma gabatar da bayan hannu nan yana ake kira zahir ala bi'afihi akan cikin sa nan yana cikin ko mun kwatanta da kai haka sanan ka biyo kan nan wannan ana yin sa akan matsayin ne akan matsayin mustahabbi amma inda za ka zo daga haka ka iyo nan ka iyo daga nan ka yi nan duk ba matsala inda ka shafa abu da ake da bukata a shafa din amma yin kamar da muka yi wannan kana kiyaye matsayin mustahabi ne a cikin taimamarka wallahu ta'ala a'lam sannan to muqaddamihi ala mu'akhirihi gabatar da saman hannun akan karshen aka da saman fuska akan kasanta wannan duk matsayin mustahabi suke a cikin alwala wallahu ta'ala a'lam kamar kiyaye wannan mun kiyaye yadda ake yin taimama ko dai kula da wajibcinta abubuwan da suke na farilla ko kiyaye da abubuwan da suke sunnoni ko kuma kiyaye abubuwan da suke matsayin ne mustahabbi in an yi wannan sai abin da ke warware ta in kai taimama tana iya warewa ko kuma har abada tana nan dindindin shine ma da yace wa nawasuluhu abubuwan da suke warware alwala din sai ta kalwudu'i kamar alwala ne a abubuwan da warware taimama sai ta kalbuduni kamar alwala ce duk abin da ya ware alwala ya ware ce mama sai dai kuma kari da malam zai kara sai ce wala tu salla faribatani bi tayammumin wahidin yace ba a sallar farilla guda biyu da ke mama kwaya ɗaya mu rike su wata kalma biyu bayi wata kalma ce muke a cikin masu karatu ko wala tu salla faribatani bi tayammumin wahidin ba a sallah guda biyu ta farilla da ke mama ba dai ta amma dai ce wa man ta yammama wanda shi kuma ya ce mama li faribati saboda sallar farilla jaza lahu nawafilu ba'daha ya inganta yayi na fulfuli a bayan ban daga ban take nan ko jaza lahu ta jaza lahu annawafilu ba'daha ya inganta yana bulbuli a bayanta wa masul mushafi ya inganta ya dauki alqur'ani wa tawaf ya inganta ya tawafin dakin Allah madaukakin sarki ba a tawafin dakin Allah sai da alwala ko kuma da wanka wa tilawa haka na inganta ya tilawa ko da ba qur'ani zai dauka ba da kazi to inda ke ya inganta yayi sai ma da yace inna wa zalika idan yayi kudurta hakan lokacin da zai yi taimama wattasarar bis salati waɗannan abubuwan suna kamfara ne da sallah to babu laifi walam yakhruj al waqta kuma lokaci bai fita ba ko aka tsallake ne inna wa zalika in yayi nufin haka wattasarar bis salati kuma waɗannan abubuwan suna kamfara ne da sallah walam yakhruj al waqti kuma lokaci bai fita ba za a inganta zo a yi wannan malamai suka ce abinda ba za a saka mai ahalari ana mace ne wala tu salla faribatani fi tayammumin wahid ba a sallar farilla guda biyu da taimama guda ɗaya akwai hadisi da aka samu daga Abdullahi dan Abbas da rubuta ne rawaito a cikin sunan yana cewa min sunnati alla tusalla faridatani bi tayammumin wahid aw kama kana sunna ce kar a yi sallar farilla guda biyu sai dai kowace a yi mata taimama ta daban amma ba da duka sun yi ittifaki hadisi ne da'ifun jiddan hadisi ne da ke da rauni matuƙa da haka ina da rauni matuƙa ba a kafa hujja da shi sai malamai suka sanna to menene asali akan alwala idan sai alwala da safa tana nan lafiya ga da sallar isha ba abin da ya same ta zan iya sallar isha da ita da haka to kai ma an ga yace yawa tun da safe har sallar isha'i ba abin da ya ware ka ka iya yin azhar da ita ka yi la'asar da ita ka yi magariba da ita ka yi isha da ita inda na fulfuli a tsakanin su duk za ka iya na fulfuli za ka ka iya nafila kafin sallar ka iya sallah nafila bayan sallah amma shi abin da ya ce maka ka iya yin nafila a bayan ta dan kare wani ka'ida da ya baka a gaba ka'ida da ya baka a saman shine daga cikin farallan taimama shine ittisaluha bis salati dole ne sai ka sada ta da sallah kana gaba taimama kana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah don haka sai ka yi nafila kafin wannan kenan an samu cirewa tsakanin ne sai mabarka da nafila yasa ce to shi a gurin sa sai dai ai nafila a baya banda kafin nafila din amma idan kana da taimama sababin da yasa ka yi taimamar ya inganta ka iya yi kafin ka iya yin baya saurayi ne mafalki ba zai iya wanka ba saboda tsananin sanyi ba zai samu abin da zai sarrafa ruwan zafi ya zama masallaci ba sai ya yi taimama sai ka sai rakata da fajr na sai ka yi shigo in ya shigo masallaci ne ma bai shigo masallaci ba ya ra'ayi sai abin nan da hiyatul masjid sannan kuma fi sallah asubahi tare da liman wannan ba matsala sai dai ma ka shigo masallaci liman bai karanto ba ga salatul rawatib da ake yi kafin sallah azhar sai ke na bulbulin ka kafin liman ya miƙe liman ya miƙe ya muku sallar azhar bayan azhar kana da kafin da kake karawa wannan ka kara ba matsala wallahu ta'ala a'lam wajaza malai ya halatta bi tayammum nafilati da tayammum da aka yi ta dan nafila kullama zukira dukkanin abubuwan da aka ambata a baya inganta kai su kamar tsawaki din kamar daukan alqur'ani kamar tilawa to in kai da Allah saboda sallar nafila sai kuma saboda nan nafila dukkan waɗannan abubuwan ka iya yi illa fariida abinda kai ba za ka yi ba sallar farilla ce wallahu ta'ala a'lam duk abin da ya sama da yake maka wannan tsogaciyar ka'ida ce suke da akwai amalikiya ka'ida da suke da akwai ita ce ka'ida ta saddu zari'a toshe kafar barna duk ana yasa ce maka ba a ce sallar taimama a sallah da farilla da taimama guda biyu da taimama guda daya haka nan ba a sallar farilla da taimama da kai ta dan nafila so abin da suke da bukata mutum ya yi ta neman ruwa ya ta bincika inda zai samu ruwa sai ya ga lokaci zai gota masa sannan sai ya ce mama da mu kira ka ce ya inganta kai ce mama sallah guda biyu da ce mama guda daya idan kai azhar ba ma ki ka har da kamar hukunci gabar jira da da kafara Allahu akbar Allahu akbar la tasala da yake ibo ko da baka nemi ruwa ba to dan kar mutun ya samu wannan sakacin ya dauka wata dama ce aka bani ne ga kiyaye neman ruwa yasa suka ce masa kare kenan idan ba zai yi ba kenan ya azhar zai ci gaba da neman ruwa saboda sallallahu alaihi wasallam in yayi da asar zai ci gaba da neman ruwa saboda me saboda magariba in yayi magariba zai ci gaba da neman ruwa saboda isha'i gudu wannan suka ga maka haka haka da kai sai ma kai sallar nafila to kar mutum ya doga sai ta ade mata kare ba sai ki neman ruwa a so ake ka nemi ruwan shi yasa suka ce maka to kar kai ce mama ko kuma kar kai sallar farilla da Allah da ce mama da kai da me saboda sallar nafila wallahu ta'ala a'lam wa man salla isha'a wanda kuma ya sallaci isha'i bisa yawmin da taimama qabali shafi wal witri to sai ne ke dan shafa'i da witri ba'ada a a bayan ita wannan sallar isha'i din min gairi ta'khirin ba tare da yajin kirta ba ka gama sallar isha'i kuma taimama sai kai sai ka miƙe kai shafa'inka kai witrinka babu wani laifi wa man taimama min janabatin wanda kuma ya taimama saboda janaba fala budda min niyyatiha to babu laifi sai ka kudurce cewa wannan taimamar kana yin ta ne dan ta halatta ma abin da janaba take haramtawa wallahu a'lam wa man taimama min janabatin fala budda min niyyatiha da haka yanzu sai ya ga mana akan taimama in kai janaba ta kama ka ka rasa abin da za ka yi wanka to ga taimama tana wakafin me wancan wanka din sai kuma ya dawo kan magana da ya dauka shine abubuwan da suke wajabta wanka akwai janaba akwai haila akwai nifasi sai ya dawo fasali kan me kan haila din wa alaikum salam na eh eh a ba zai iya ba ana iya yin taimama ne kawai saboda rashin ruwa ko kuma ba za a iya amfani da ruwan ba ko akwai wata cutuwa idan an yi amfani da ruwan ko ciwo zai karu idan an yi amfani da ruwan ko akwai tsananin sanyi waɗannan su ne dalilin da za su kai taimama amma saboda raka'a da za ta wuce maka ko sallah za ta wuce maka wannan ba a yin taimama sai dai idan ka yi taimama alwala ka zo masallaci Allah ya kaddara ta warware ka koma kafin kai aula ka ka dawo ta wari ba za ka rasa dan zargin ka ba za zan kai yana nan za ka yi ka zo kai saka daban wallahu a'lam na a cikin karatu ka tsaya ba na sai ce faslun fil haidi wannan kuma fasalin zai bayani ne akan haida irin ta mata ko jini da yake zuwa mata na al'ada sai ce wani nisa'u su mata mubtada'atun wa mu'tadatun wa hamilun duk mata a duniya dangane da haila ba sa wuce kashi uku ko dai zaman to a wannan watan ne za ta fara ita ce mubtada'a wannan mafara ce farariya ce wa mu'tadatun ko kuma ya kasance gogaggiya ce yau ne karat uku tana haila inda sabo ta saba kenan ko wa hamilun ko kuma ya kasance mai ciki ce wannan su ne kaɗe-kaɗen mata ko dai ta fara ko gogaggiya ce ko tana da ciki in dai dangantakar mata ne tsakanin su da me tsakanin su da haila sai ce wa aktharul haidi lil mubtada'ati 15 yawman mafi yawancin kwanakin haila lil mubtada'a ga wacce take farariya ce 15 yawman kwanaki 15 ne yau mace za ta fara haila to in ta jini ya fara fitowa na farko mala yace a iya sauraron ta gobe jibi gata gata gata har sai ta kai kwana nawa goma sha biyar in ta kai kwana goma sha biyar bai tsaya ba sai a fara lissafin istihaba amma in bai kai goma sha biyar ba ko kwana nawa za ta yi ana kaddarawa ne a matsayin ta na ne a matsayin ta na mai haila rikici kenan ko wasu malaman ko suka ce ita haila ba ta da kankanta ba ta da yawa a iya yin kwana ɗaya a iya sama da kwana goma sha biyar amma dai a malikiyance ita haida ba ta wuce sama da kwana goma sha biyar shi ne abu mafi yawancin abin da za a samu sun dogara ne kuma kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo masallaci a sallar idi yayi wa'azi yayi huduba da ya kare sai ya fuskanci sahun mata da suke can baya kamar wani abin da ya faɗa na huduba ya tsallake mashi sai sai Bilal zo mu tafi sai ya kama hannun Bilal suka keta sahun baraje inda can mata suke zaune a baya da ya kalli su sai ce taron fata ku rinka yin sadaka kamar ya sanya maudu'in ku kuma da yawa maza ke nan ko sai ce taron fata ku rinka yin sadaka na ga mafi yawancin yan wuta ku ne me yasa sai ce musu saboda kuna yawan kafircewa mazajen ku kuma kuna yawaita zinuwa ko kuma a cikin wani hadisi ne da yake cewa ma ra'aytu minna qisas aqlin wa dinin hadha aba bi yusr rajul al-aziki min ihdakunna yace ban taba ganin mata masu tawayar addini ba tawayar hankali amma ga su da wasa da hankalin namiji mai kaifin hankali kamar ɗayar ku eh ga limamu ku ya fita ga kamala ga hankali ga kaza sai da aure yar shekara bakwai ko yar shekara goma sha uku sai da dinga da wuri da ni ko da kan ka da mutum ai shekara hamsin da yare ai shekara irin ka dauka da masa wani maza Allah ce bai taba gani ba haɗin da za a haɗa ga kauraunin addini ga raunin hankali amma kuma zai ta juya mai babban hankali din abu ɗaya za ka yi ka ji gaba ɗaya ranar wuni za ka yi ranka a baki zagin leburori zagin wanda in yara ne a dake su a yi kaza kawai su ne ta burki daɗi in kuma ya gudu yana dariya yana haba haba yana kyauta sun sai tota ne daga cikin gida da haka ne faɗo ne wata mace ta miki a ciki take ya manzon Allah me yasa muke da raunin hankali me yasa muke da raunin addini sai ce raunin hankalin ku saboda Allah madaukakin sarki ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atan a samu namiji da mata guda biyu sannan mata fa ce min man tarawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra yace to an ajiye mace biyu a makofin namiji guda ɗaya inda hankalin su iri ɗaya da sai a ce kawai mace da namiji sai ta me launin addinin mu sai ce ɗayar ku tana zama nisfu dahriha la tusalli wa la tasum ɗayar ku tana zama rabin rayuwarta ba azumi ba sallah sai malamin zai kalla to za a ce mace ta zauna rabin rayuwarta ba azumi ba sallah sai suka ce hakan ba zai yi ba har sai idan hailar ta tana kai kwana nawa kenan kwana goma sha biyar kenan wata za ta yi kwana goma sha biyar ba azumi ba sallah sai ta yi kwana goma sha biyar tana ne tana azumi tana sallah a hankali ba da shiya suka kira cewa kenan haila za ta iya kai kwana goma sha biyar dogaro da wani hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka to tun da yau ta fara ba ta san adadin hailar ta ba kwana goma sha biyar ne in za Abdulrahman al-Akhdari amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ta fara ku yau ta zo maka alkici za ta yi ta fara haila yau sai ta ga alamar wannan haila fa akwai gudu tafiya take kawai zana la la la la ba ta bukatar tsayawa wani hukunci za a yi mata me istihada ce tana fara istihada ta fara ko ko kuma tana farawa ne tace a babata umma na fara haila sai ba ta ce mata to ina ganin idan kin yi kwana hudu ko kwana biyar ko kwana shida ko kwana bakwai ki dakata kar kwanaki ki tuce kwana haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar da tazo tana mashi kukan jinin istihaba sai ta to ki yi kamar yadda sauran mata suke kwana shida ko kwana bakwai da ka yi ta kalla me ya haidar babarta me ya haidar yayarta me ya haidar yan uwata yan duke ko da haka to idan babu ta kwana shida take yadda kwana shida take ita ma ana tsammanin sai yadda za a zuwa haila ta ba ta wuce kwana shida ba da haka inda ta fara tana zuwa fata da fari da rikici sai ta kalli me abin da ya wanta suke idan ma a gidansu ba mata tun maza da ta kaɗai ce mace sai maza Allah ya ce to ka ibi kama ta ibu aksarun nisa'i yi haila kamar yadda yawancin mata ke haila galibin mata a duniya haila su ba ta wuce kwana shida ko kwana bakwai wallahu ta'ala a'lam walil mu'tada wanda take ita kuma bokajiya ce ta saba sai ce adatu ha ita za ta gina akan al'adarta duk wata kwana uku take kawai ta kwana uku in kwana uku yayi ta ta sai ce fa in ta ma da haddamu in kuma ta cika al'adar ta fa in ta ma da haddamu sai jinin ya wuce da ita bai tsaya ba bai saba tsayawa sai ce zadat salasata ayyamu to sai ta kara kwanaki uku malam tuzawi kamsata ashara yauman matsawar bata wuce kwanaki goma sha biyar ba mace abin da ta saba na al'adar ta shine duk wata kwana uku ta shi wannan watan da kwana uku yayi sai hada ta ji tsayawa me abin da za ta yi Abdurrahman al-Aqdari sai ce a a ta tsara kwana uku da aka uku a tara da uku ya zama nawa ya zama shi da sai ya zama to wannan watan kwanaki shi da sunan halatta da sai shida ya sai ta ya tsaya watan gaba sai ta shida ya tsaya wata na gaba sai ta ƙara sai ta sake ƙara kwana uku yadda ta nawa ta za ta ke ƙara uku uku uku uku har ta kai kwana goma sha biyar in ta kai kwana goma sha biyar to ko ya zarta ba za ta ji ta ba shawara da Abdurrahman Asadi ba da wasu malaman kuma shawara da suka bada mace tana haila kwana uku kullum da kwana uku ya suka ce sun yi yau me abin da ya kamata ta yi sai malamai suka ce to ba jinin za ta bu ba sai ta tsaya ta nutsu wani a tantar jinin ta yake zuwa mata ya yake zuwa duk kowace ba ta san kalar jinin ta inda tana kula sosai da haka to ita jinin ta da yake fitowa kuma shi ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina damal haidi al-aswad ko aswadin yu'raf jinin haila baki ne ana gane shi da haka ita ma da ta leka sai ta ga jininta baki ne da sai kwana uku da ta saba ko sai ta ga kuma wani jajajajen jini ya fito wannan ba baki bane saboda haka wannan jan za ta bugo tsawa za ta yi na wannan sababbiya ce ko to tun da sababbiya ce akwai yadda ta saba kenan tana haila ko da sai kwana uku sai jini ki tsaya ta zo sabon ce mata aiki a nan gurin jinin da ya fito a ban kwana uku sai ta kalla yana da kala iri ɗaya ne da haila ta ko sun saba da kala haila ta sai ta ga jinin ta na haila baki kirin ne wannan kuma yayi jawo to kai tsaye wannan da yayi dadin ba jinin haila bane jinin istihaba ne kawai sai ta yi sarki ta yi wanka ta ci gaba da sauran abubuwan ta kawai za ta yi kunsugu ne amma za ta yi sallah ta yi azumi su kwanta da mijinta duka ayyuka za su yi. kai tsaye daga yau yau ya faru kuma yau ta gane jinin menene jinin istihaba ne sai ta kalli kalish wasu ma suka ce a'a ta kalli in wata tana gane saboda kalish wata tana gane ne saboda sansanansa jinin ta na haila ya fito yana wari in ya taɓa guri za ta je na ƙarni da haka take ganewa to wannan da ya karu a bayan al'ada ta tafi ta ta bai da wannan karnin bai da wannan wari da haka ba menene ba ba haila ba ne wani amuna matsayin magana ce wadda take sababbiyar mace wadda ta saba da haila da haka sai ta ajiye ta ci gaba da sauran ayyukanta wata kuma a jikinta ne take ganewa idan jinin haila zai fito ko zai zuba ta jikinta ya dau zafi ko ta ji tana karkarwa ko ko ta ji tana masifa a botular a jikinta suke jin canjin da aka so da ta suka al'ada ta sai jini ya zubo amma waɗannan canjin da take ji a jikinta babu su to zai ta gane cewa kenan wannan jinin da ya zubo ba jini bane na me ba jini bane na al'ada da aka sai ta aje a matsauka a matsayin me jini na istihada za mu tsada shi a nan gaba wallahu ta'ala ala walil hamil wanda take mai ciki ta ita kuma ba'ada salatati ashhurin a bayan ta cika wata uku khamsat ashara yawman to haila ta kasance kwana goma sha biyar ne wa nahwaha da makamantanta sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida wanda duk makamanta ne haila ce makamanta ne da kwana goma sha biyar wa ba'ada sittati ashhurin idan ta cika wata hida da ciki ishiruna ta kai iya kwana ashirin da haila wa nahwaha da makamantansu to sai duka mu wuce ita mai ciki tana haila shi yasa a gurin malam mai ciki za ta iya haila in tana wata uku za ta iya kwana goma sha biyar in tana wata shida za ta iya kwana ashirin amma kan kan saura da duk yawancin masu mata zai wahala ta canza mace tana da ciki kuma a daidai lokacin tana ne tana al'ada za ka yasa Abdullahi al-Bassam wanda ya jarin bulugul maram da ya zo kan magana akan hadisin masu haida ko babin da ya fara magana akan masu haida sai ɗauko maganar likitoci sai ce ita period na mata yana juyawa ne a cikin kwanaki ashirin da takwas daga ran da jini ya fara zuwa mata zuwa ran da jini na biyu zai dawo galibi in dai mata lafiyar ta kalau kwana ashirin da takwas ne a tsakani to idan ta yi sati biyu daga lokacin da jini ya zo mata da lokacin da zai kare za ta ci gaba da sati ne ɗaya biyu uku lokacin da za ta kai kwana goma sha hudu a lokacin ne ake samu wani hormon sai ya ga cikin mahaifarta ko kuma wasu hormon za su karu a cikin jikinta daidai lokacin suna ba da dama ne duk wani halitta wanda za a iya kai ƙasar ɗalibi zai samu hanyar shiga cikin mahaifarta ko kuma za ta ke furzo kwayan halitta inda zai haɗu da manin namiji kai tsaye ne za a samu da za a samu to idan ta furzo wannan abin ta furzo ta furzo ba a samu kwan namiji da za a haɗa a yi ƴaƴa ba da haka to su wannan ƙwayoyin halitta da take furzowa sai kuma su fara harba jini cikin mahaifarta mara dai za a harba kwai da zai zama ɗa sai suke harba jini cikin mahaifarta in ta kusa cikar kwana ashirin da takwas idan kwana uku take haila to bayan kwana ashirin da biyar da gare da haila ta farko ta zo mahaifai ta fara kuma furzar da wannan jinin ɗaya bis bis bis wannan fisar tasu kuma ita za ta haifar da me ita ce za ta haifar da haila in Allah ya kaddara aka samu ciki to waɗannan kwayoyin halitta da ake ginawa a jikinta da abin da take fitawa su haɗa su jinin haila to nan kuma ya daina fitowa sai Allah madaukakin sarki ya juya su kuma ya koma abinci da dan da yake ci a cikin mai a cikin mahaifiyar shi wannan haka al'ada take to yasa za a ga bisa al'ada in dai mace na haila na da ciki ba sa yin haila na yi kokari dai in gano a ina ne malam ya samu inda mai haila take iya yin mai ciki take iya yin haila ni dai Allah ya bisa na tsaya akan wani abu da zan iya bayani ba kai shi abin da nake a matsayin ilimi na kimiyya da ilimi na addini ne in mace na da ciki ba ta yin haila wallahu ta'ala yace fa idin qaba addamu to ita wannan matar fa wanda take haila idan da jinin ta zai tsinci sai ta lamma qat ayyabuhu to sai ta tattara kwanaki shi hatta ta tsami da adataha a cikin al'ada ta tafika wannan matar kwana uku take haila da ta zo ta kwana daya waye gari ko ta dai kamar da ta gani karas a buɗe sai sarki ko ba ta yi ba kenan sai malamai suka ce in dai tazarar da aka samu tsakanin wannan bushewar da kuma tsakanin wani jini ya dawo ya wuce awa biyar to wannan tsakanin ana ɗaukar sa a matsayin me a matsayin tsarki wanka za ta yi da ta gaba da ayyuka da haka da kai jini yau kawai sai ta ga gobe tana leƙa ta ta ga ko ko ina ya bushe ta jira ta jira ba wata alama ko tsarki za ta yi ta gaba da ayyukanta sai bayan kwana uku sai jini ya sake dawowa yanzu tana da ɗayan shekarar jiya wasan ko ga ɗaya yau ne ma da yake lafa at ayyamu sai ta ki haɗo kwanakin da ya zo ran ɗaya ga wata ya zo ran biyar ga wata ya zo ran takwas ga wata ya zo ran tara ga wata ya zo waɗannan kwanakin za ta ce sun sun cewa wanda jinin ya zo in ta haɗa ne ta samu adadin kwanakin da take al'ada ta samu uku to shi kira al'ada ta wannan wata ta ci ba dole ba in ta fara ba ɗaya biyu uku sai sun zo a jere akwai da jinin yake mata wasa to in yayi wasa za ta ke hada kwanakin sa ne kwana daya kwana biyu kwana uku kwana hudu al'ada ta ta duka shike na ta cika al'adar ta kace da bari cewa lalle sun zo mata a jere wallahi ta'ala alhi yace laqad ayyabuhu sai ta har hado kwanakin ta hatta tattabila adatuha sai al'ada ta ta cika wani ne zai take da kan bayanin da malam yayi dangane da haila da abin da bai halatta ga mai haila ba yace wala ilu lil ha'iri salatu sallah ba ta halatta ga matar da take haila wala sawmun haka nan ba ta baya halatta ga matar da take haila ta yi ne ta yi azumi wata mata ta zo ta tambayi Aisha ta ce ma balul nisa'i ko ma balul haidi ta kabe sauma wala ta kabe salata me yasa wai mai haila take rabuwar azumi amma ba ta rabuwar sallah mada haja ta amsa tambayar ka sai take mata a haruriyatun anti ke ba kawari jace sai ta ce la walakin li asalu sai ta ce a'a kan bai da nake sai ta ce kana yusibu na zalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salati sai mu muna yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ku barke mu mura mu azumi amma bai taba ku barke mu mai mura mu sallah ba wannan da yake nan idan jinin haila na zuwa ba a sallah ba a azumi sai dai idan kwanakin sun wuce alama shi wannan azumi in ba a cikin watan ramadana bane ba Lullatul Kaza ne yake faɗa cewa abin da yasa ba a maimaita sallah ko ba a rama ta ce inna salata ta'udu kulla zamani. Ita sallah kowane lokaci ne mai tuwa take. Da ka mace sai kwana goma sha biyar tana hada kuma sai kace sai kwana goma sha biyar tana ramo sallah. Ai kamar ka takuɗa mata aiki. Kwana biyar ba ba sallah kuma kace ka rama ta kwana biyar ka takuɗa mata aiki. Amma azumi sau ɗaya da yake zuwa a shekara ina ce yasa hikimar da shari'a take a rama azumi kar a rama sallah. Amma dai yanzu dai abin da hukunci guda biyu mai haila ba ta sallah ba ta azumi wala tawafun haka nan ba ta tawafi aikin hajji ta ce tawaful qudum ne ko tawaful ifada ne ba za ta yi ba lokacin da me da take da jinin al'ada sai dai ta jira jinin ta ya dauke wala masu mushafin haka nan ba a daukan alqur'ani ga matar da take da me da haila wala dukula masjidin haka nan baya halarta ga matar da take da haila ta shiga cikin masallaci sai dai ɗaukar bukati ne muka gani a wancan sati tun ko in malama ce da ta saba goge da alkur'ani wajen ɗaukar karatu ko wajen karantarwa wannan ba da ta ɗauki qur'ani ko ta ɗauki rizqi saboda dangantaka da take tsakanin da alkur'ani wallahu ta'ala a'lam wa alaiha sabau sawmi malaka wajibi ne akan ta salam azumi dole salati banda sallah wa qira'atuha ja'izatun kuma karatunta na tilawa kenan sai ce ja'izatun wannan ya halatta wala yahillu li zawjiha farduha farjinta baya halarta ga mijinta kar mijinta ya kwanta da ita wala ma baina surratiha wa rukbatayha haka nan baya halarta mashi abin da ke tsakanin cibiyarta da abin da ke tsakanin mai gwiwa da haka matarka idan tana haila baya halarta ku kwanta da ita kuma baya halarta ka yi wasa da ita tsakanin cibiya da gwiwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗaya daga cikin matar ta tana haila to sai umarce ta sai ta yi koyi zugu sai ta kawo zane ta ɗaure saman cibiyarta eh faɗo har jikin ne har ƙasan gwiwarsa kuma sai ta yi fashe a naka biha in mata ka ce kenan duk kuyi abin da za ku yi duk kuyi birgide ne ku kuyi wane ne kuyi wane ne a dai ɗaure ki abin da aka haramta maka an kare za ka kira yanzu kayi sabon aure kana ba ita ce ma jini nake sai ta samu tiket mai kauri ya ta mai yanzu har ina sai ya wuce cibiyarta ya wuce gwiwarta in ya zo ku yi duk wasan da za ku yi dai da kuka je ku bi wala ma baina surratiha wa rukubataiha baya halatta mashi abin da ke tsakanin cibiyarta da goyinta hatta ta tasila a sai ta yi wanka wanda dangane da hukuntan hukuntan abin da haila kenan ke hanawa banda wannan ba abin da halatta ga ba abin da haramta ga mai haila ta iya dafa muku abinci ko iya cin abinci tare da ita ko iya kwanciya guri daya ko iya duk abin da yake kuna so ki yasa su yabo da al'adar su idan mace na haila kawai duk wani mai wani gida yana da bakiya da haka mace da ta fara haila yake ne da tattara kayan da ya koma wannan bakiya ne ta zauna in an yi abinci kwananta daban a tura mata motsarta daban a tura mata ba za ta yi musu ruwa motsa ba ba za ta yi musu ruwa ba za ta ci musu abinci a kwano ba ba za ta dafa musu abinci ba ba za a zauna da ita ba shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce isna'u kullu shay'in illa nisa ko menene ku yi tare da matan ku abinda ba za ku ba kawai aure ne ba za ku yi ba shi yasa wani bai bude sai kita ko muna ganin wannan mutumin ba komai sai ya saba mana da kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kadi ku yahuda wal mushriki komai a saba da yahuda da mushriki da menene da mushrikai sai ka samu karantar addini ta saba da ta majusawa ta saba da ta yahudawa ta saba da ta kiristoci sai ma da ke fasulun fil nifasi fasalin da zai magana shi kuma akan nifasi sai ce kan haidi yadda yi ma kamar haida yake fi mar'ihi a wajen hanin shi wa aktsaruhu 60 yawman mafi yawancin kwanakin nifasi kwana 60 ne Ummu Salama dai ta ce ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana tana zama har tsawon kwana 40 la ta kuma wala ta salli ba azumi ba sallah sai wasu malaman suka kalla kenan mace ta iya yin jinin biki har tsawon kwana 40 mai hadari kuma ce za ta iya kwa jinin biki har kwana 60 tunanin sa shine a iya samun jinin biki ya malle da jinin aila da su yi fa ya ba su ne tsawon kwana 60 a sunnace in mutum da mata sai ana iya zaman kwana arba'in sai malamai suka raba maganganu menene magana akan jinin biki suka ce la hadda li aqallihi kama la hadda li aktsari babu iyaka ga karancin sa ba iyaka ga mafi yawanci shi mace ta yi aihuwa a yau jini yana tasowa ya daina jini kenan ta yi tsarki ba wanda zai ce dole ne ya yi kwana uku ko dole ne ya yi kwana bakwai ko dole ne babu duk wannan in kwana ɗaya ya ɗauke in awa ɗaya ya ɗauke ya ɗauke mafi yawancin su fa ibn tabi'a ce bai da wuri in kwana nawa ba ta yana zuba hine hine yake na tana nan a matsayin ne a matsayin ne nifasi abinda ummu salama ta faɗa ta faɗi ne abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo gaban manzon Allah ya bada fatawa bai wuce kwana 40 ba inda an samu wanda ya wuce kwana 40 din fa yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai hana ba da ka ilimin da ya zo wajen manzon Allah ko tambayar da ta zo gaban manzon Allah bata wuce ta kwana 40 ba ile abinda ummu salma ta bada labari yasa ibnu taymiya ina ji da ibnu usaymin sun tafi kan cewa musulmin haila bai da iyakacin kwanaki inda ya tsaya kawai anan ake tsayawa wallahu ta'ala a'lam na jinin ne ba su ke abuwa yace fa idan qaba adamu yace idan jinin ya yanke qabla a kafin cikar kwana 60 din wannan walau fi yawmin wilada ko da a ranar da ta aihu ne ba hayar bi bane kenan ta kasance ko sai ta irtasalat wa sallat sai ta yi wanka ta yi sallah da sauran abubuwan ta fa idza awada haddahu idan jinin ya dawo a bayan ta yi wanka ta fara sallah anan ne rikici kuma za a kalla ko yanzu ta yi wanka tana tsammanin ta kare nifasi sai jini ya dawo to ga ka'ida rike mata فإن كان بينهما خمسة عشر يوما idan tsakanin jinin farko da wannan jinin da ya dawo akwai kwanaki goma sha biyar sai ce kana sani fa aksar ko sama da kwana goma sha biyar sai ce kana sani haiban to wannan jinin da ya zo na biyu a haila za a ɗauke shi matar da sai ta yi kwana ashirin da biyar jini na zuwa mata ɗaya biyu uku hudu bayan kwana ashirin da biyar sai jini ya ɗauke da jini ɗauke sai wanka kuka ci gaba da mu'amalar ba ta ƙara ganin jini ba sai bayan kwana goma sha biyar to wannan jinin da za ku gani bayan kwana goma sha biyar lissafin haila za ta mai da tuno kafin su ayu haila ta kwana nawa ce kwana uku ce to wannan jinin ne da ya maka lissafin kar ya wuce kwana uku shine haila ta in ya tsallake ko dai ta ruka idan da ahalari ta ƙara masa kwanaki guda uku ko ta bukin tana da al'ada tana kiyayewa yanzu halar da yake ko walinsa ko sansanansa ko yanayin kalashi ko yanayin da abin da suke ji a jikinsa yadda a kula wannan ka'idar ya yi daidai haida ne bai daidai ba ya zama to mai istihaba wa illa in bai cika kwana goma sha biyar din ba sai ma da yake gumma ilal awwal sai a hada shi jikin na farko din yanzu ta yi kwana ashirin da biyar ta yi wanka bayan kwana goma sai jini ya zubo mata da jinin ya zubo ya ta ɗauka ya ta tsora shi akan wancan kwana ashirin da biyar ta yanzu kwana ashirin da shida kwana ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara talatin ta ya ɗauki ta yi wanka ta ci gaba da abubuwa ba ta cika kwana goma sha biyar ba bai sake dawo ba sai ta sake dawo ta ai da wannan talatin da ɗaya talatin da biyu talatin da uku ta ya ɗauki sai ta yi wanka out bayan kwana tara sai sake dawo ai sake dora shi akan wannan talatin da hudu talatin da biyar talatin da shida an duka cika ko da akaruhu arba'in yawman ko kuma da cika akaruhu sutuna yawman bisa abin da ya kwanta a ranka ta samu nutsuwa da shi ko kuma la hadda li akarihi babu kyata da mafi karancin shi in dai za a ke samun rahin tazarar kwanaki goma sha biyar har za a ke lissafa haila a jikin ne a matsayin jini na nifasi wallahu ta'ala alam wa kana min tamamin nifasi yace wannan zai kasance a matsayin cikon jininta na nifasi jinin ɗan uwa wallahu ta'ala a'lam wannan da yake karshen bayanin sa dangane da janaba haila da kuma nifasi sati mai zuwa insha Allah za mu fara sabon fasali ne ko sabon babi ne wanda zai fara magana akan sallah wallahu ta'ala a'lam wani ya rubuta tambaya ce malam mutum ne ya tashi daga barci sai taimama ta kama shi a bisa dalilin da suke sawa a yi taimama to bayan ya yi taimamar sai ya tuna bai yi sadar isha'i ba yaya zai yi wani an yi ma ke da ta hanyar taimamar ta kama kama in dai mutum har zai kwana bai yi sadar isha'i ba kamar akwai sakaci a cikin al'amarin sa kenan ko in gaba ko ba taimar wata kyan barna yake zuwa da ita amma idan dai Allah ya kaddara tabbas da gaske ne ba gudun sakaci ba ne ba kai sallar isha'i ba kuma dalilin da zai sa ai taimama ya kama ka sai kai sallar isha'i da taimama ta ka sannan kai sallar kuma ina ka babu laifi insha Allah ta'ala wa alaikum assalam eh Na'am. Na'am? Na'am. Eh. Eh. To an dai mu kai kwana dai an yi ta tsallake. Misali yanzu kuna sauka a garin Makka. Mene ake fara yi? Ai zo ake ayi tsawafi, ayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Yake an kare Umara ko? za ku zana matsauki ne ku ci gaba da zaman ku ba za ku ƙara fitowa ba sai takwas ga watan game ga watan zulhijja a ranar ita ke ce mata ranar tarwiya ku idan da za a fito a daga ranar rai ake yake fara da haka ta je ta yi yau gobe ya jini haida ta zo ta zo a banza a baya dai matsalar shi ne yau sun sauka a maka kuma yau jinin haida ya zo mata ko kuma tana cikin haila jirgin zai ta idan sauka a maka tana jinin haila nan ne da rikicin yake ko idan ta yi wankan ta na ɗaukan harami ta ɗauki haramin ta ta yi komai to a nan ba za ta je ta yi tsawafi ba sai ta jira har sai idan jinin ta ya ɗauke ta yi sarki sannan sai ta koma ta yi wannan tsawafin nata ta yi sa'ai tsakanin safa da marwa ko ta sa'ai ta ajiye tsawafin ta sai bayan ta yi sarki sannan sai tsawafi haka nan tsawafi na kare aikin hajji wanda yake ne rukuni na aikin hajji shi ma an yazo mata ba ta yi sai ta jira har sai idan al'ada ta ɗauke mata sannan ta je ta yi wannan tsawafin nata sannan aikin hajji ta ya kammala wallahu ta'ala eh Thank you. na'am eh eh ai za a iya zuwa filin arfa za a iya zuwa tarwiya za a iya zuwa arfa za a iya zuwa mina da jifan shedan da wai komai za a yi da aikin hajji da jinin haila abinda ba a yi kawai dawafi ne ba a yi da jinin haila amma komai ana yi da jinin haila dawafi ne kawai da aikin Allah madaukakin sarki ba a yi da haila sai da ajin sai ta kare sannan ta zai gaba ce eh in ya fama hada su duk sai ta hada su lokaci da ba problem kuma amma akwai masauki yanzu aiko mata sukan sha magani daidai da lokacin da yake aikin hajji sai jinkirta al'adar tana kallon yanzu misali lokacin da al'adar ta zai zo daidai lokacin za a yi tawaful ifada wata kin ana yin tawaful ran nan jirgin su zai tayi kaga an bace masa da problem kenan sai ta shafi ni sai jinkirta masa al'ada din ko ta sha magani sai ta kauce da al'ada ta sai tai kafin wannan rana din duka malamai sun ce ya halatta wallahi ta'ala na'am abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki a na na abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfana da mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ta nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace yan uwanmu da iyayenmu da abokanmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ka ji kansu Allah ta gafarta musu Allah ta sa aljanna firdausu ita ce makomarsu Allah kurakuran su Allah ta kankare abin da suka yi na daidai Allah ta saka musu da mafi alkhairin abin da suka aikata din alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله